أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى متعلمون البريد البركة بالمراني muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu iko muka zo a wannan gari dama na zo na wuce ne na je garin magarya domin daurin wani aure kuma jiya muka shigo kusan sallan magariba kuma in an jima insha Allah ta'ala za mu wuce zuwa wato garin kwanne kenan muna cikin hutu kafin mu koma a niyami to bayan na shigo yau ujiya fara ismail sheikh ismail ya ce ya kamata dama mun yi sallar asuba a lokacin da kuka wuce ya kamata na zo nan a gabatar da kuda takaitattun nasiha ce sai ga hakan ya dace na saba shigowa har wannan masallacin da sallah shekarun da ba su gabata a masjidin sahaba amma kuma ban taba tsayuwa ba wannan ita ce tsayuwa ta ta farko da ba da sallah a wannan wuri da kuma gabatar da nasiha insha Allah ta'ala da yake wannan lokacin ba mu san irin uzurin da mutane suke dauke da su ba za mu ɗanyi tsokaci akan wani maudu'i mai muhimmanci a kurkuke sai mu ba ɗan uwa wato dama ko kuma wanda ke da uzuri dama sai ya tashi akan uzurinsa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan nasiha da za mu gabatar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance hukumar mu da mu da ku gaba daya abu na farko ina so in yi bayani ne kan mawdu'i da ya shafi wanda duniya take bukatuwa zuwa gare shi fiye da yadda muke bukatuwa zuwa ga ruwan da muke sha ko in ce fiye da yadda muke bukatuwa zuwa ga iskan da muke shakawa kun san ana cewa abinda dan adam yafi bukata su ne ruwa wannan magana kuskure ce abinda dan adam yafi bukata a rayuwarsa shi ne iska domin mutum na iya awa biyar ko fiye da haka bai sha ruwa ba akwai mutumin da zai iya minti biyar bai shaka iska ba babu shi abinda muka fi bukata shi ne iska to maudu'in da za mu dan yi tsokaci a kansa maudu'i ne mai faɗi ba muhadara ɗaya ba ko biyar ko goma ko ɗari ko dubu ba za su kare shi ba shi ne maudu'i da ya shafi tarbiyya maudu'i da ya shafi tarbiyya ta ƙarfarewar duniya a halin da muke ciki a yau dalilinsa shi ne rashin tarbiyya to don haka abu na farko ya kamata mu san bigin tarbiyya na biyu muhimmancin tarbiyya na uku waɗansu kurakurai guda goma a cikin tarbiyya guda goma ne kawai zan ɗauka abinda ake nufi da tarbiyya kalima ce ta yaren larabci ba hausa ba ce kun san cewa musamman yarurruka na duniya musamman hausa tana daga cikin yarurrukan da suka yi tasirantu da larabci ta fuskar dalilin addini da kuma kasuwanci kunga tarbiyya kalima ce larabci ana cewa rabba yurabbi tarbiyata ana cewa adda yu'addi ta'diyata kalima ta tarbiyya tana nufin az-ziyadatu wan nama shine abinda aka kara shi ko abinda ya karu ko abinda ya dadu shine ake kira at-tarbiyya wannan kalima ta tarbiyya ta zo a cikin alqur'ani a cikin suratul shu'ara wajen fadar fir'auna zuwa ga annabi musa alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim yace alam rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin ashe ba mu ne muka rede ka batun kana dan yaro karami shi yasa ake kiran Allah subhanahu wa ta'ala ar-rabb rabba ya rubu shai'a shi ne wato dabbara shuguna rabbu kalima ta arrab Allah subhanahu wa ta'ala ana ce mai rabbu tana ɗauke da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shi ne wato alkhaliq wanda ya halicci abu ana kiransa rabbu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi halicci komai yanzu aya wanda muka karanta ɗaya daga cikin ayoyi a cikin suratul ra'd qul lahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar kace Allah shi ne halicci komai sai abu na biyu shine tana nufin al-malik wanda ya mallaki abu tana yiwa ba kai ka halicci abu ba amma kai ka mallake shi yanzu dukkan mu da mun mallaki gidaje da yawa daga cikin mu waɗansu kuma suna gidajen haya muna fatan Allah ya gori ba kowa nashi to ka mallaki gida amma ba kai ka halicci gidan ba an gane ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allah turja'u al-umur duk abin da ke cikin sabai da kasai na waye mallakar Allah ne to anan sai ka fahimci cewa ba ana nufin abin da ke cikin sabai da kasai su kadai ne an mallaka Allah ba duk abin da ba Allah bane mallaka Allah ne domin akwai halittun da ba cikin sabai da kasai suke ba fahimci wannan da kyau al'arshi na Allah ba cikin sabai da kasai ke ba kursiyu ba cikin samai da kasai ke ba don Allah ce wasu a kursiyu musu sama ba ta wani kursiyu na Allah ya yarwace samai da kasai idan ko idan ya fi su girma sannan kuma al'arshi kamar yadda asar ya zo na ibn abbas radiyallahu an cewa da za a jefa kursiyu cikin al'arshi da sai zama to kamar ka jefa zobe a cikin sahara ya an jefa zobe a cikin sahara yana da wani girma ne bai da kaga kenan ba zai yawa shi ba a cikin sammai da kasa ne to sannan kuma shi al'arshin saman sa akwai ruwa abin da yana karkashin ruwa ne wa kana arshin ruwa alam ba to su ma waɗannan ruwan ba za a ci su da cikin sammai ba to kun ga da Allah ce abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne ba shi yake nuna cewa ba abin da ba cikin sammai da kasai yake ba ba na Allah ba na fata aka ce sai al-mudabbir wanda yake tafiyar da al'amura duk abin da ka gani tafiyarsa tana da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abu guji kalma ta arrabu da kuma kalma ta tarbiyya muhimmancin tarbiyya ita ce lokutan mutum biyu ba wani arziki wanda za ka ba dan adam fiye da ya kai tarbiyya ba wani arziki wanda za ka bar ma dan ka gado kamar tarbiyya da yawan mu abinda muke damuwa da shi game da 'ya'yanmu mi za mu bar musu na gidaje da motoci da kudade a cikin bankuna da abin da ya kama da haka ya za a yi a ce ɗana ya samu babban diplom ya zan shi ne dinji ya zan shi ne wani ya zan shi ne wani wannan ababen ba a cewa ba su da muhimmanci kuɗi suna da muhimmanci a rayuwa dukiya suna da muhimmanci a rayuwa karatu mutum ya zamanto ya yi karatu zai amfani al'ummarsa a cikin aikin gwamnati abu ne mai kyau amma babban abin da ya fi muhimmanci shi ne tarbiyyar da za ka bar maɗanka domin idan ka bar maɗanka kuɗi ka bar masa gidaje ka bar masa komai amma ba ka bar mai tarbiyya ba zai tura ma bonus bari mu ce bonus na zunubi kana a cikin kabari idan ka bar maɗanka babban diplom tun a nan kana raye zai saka baƙin ciki idan bai da tarbiyya kafin ka mutu yau da yawa daga cikin ma'aikata kuna ganin akwai mutumin da albashinsa a wata ya kai miliyon ɗaya ko fiye da miliyon ɗaya amma babansa sai ya yi bara a cikin gari sannan ya samu abincin da zai ci za ku ga mutum da kuɗi masu yawa amma mahaifinsa a wajen yaransa da suke masa aiki yake zuwa ya yi roƙo ya samu abincin da zai ci inda akwai tunani akwai tarbiyya wannan abin da zai faru ba sai zama to ɗanka idan bai da tarbiyya ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko ya yi karatun boko zai iya wulakantar da kai kai bakin ciki kafin ka je kuma cikin kabari idan ka yi sakaci kuma ya tura masu zuci shi yasa tarbiyya tana da muhimmanci idan kuma ka bar ɗanka tarbiyya za ta amfane ka za ta amfane shi idan ka mutu ba kai ma 'ya'yanka tarbiyya ba to ka sani cewa dukiyar da ka bar musu Allah ba zai kare ta za a yi duk abin da aka gara ba da ita wasu su wasa sheka su yasa sheka kuma abin da za a idan muna dubawa a cikin kissa da ta zo ta khidr a cikin suratul kahf tare da annabi Musa khidr ya zo ya isko ta katanga ba a bashi ko dala ba gari ne an ki karɓar su an ki karɓar bakuncin su sai ya tara katanga sai abin ya bashi mamaki to lokacin da yake fassara mishi dalilan da suka sa haka sai ce wa ammal jidaw fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wannan katangar da kaga na tayar ba umuri na bane umarnin Allah wasu yare ne mahaifinsu zai mutu a garin kaf bai ga alimin mutum na gari ba sai ya ɗauki dukiyar gaba ɗai sai ya yi rami sai ya sata ƙarƙashin katanga ya mutu ya bar mawa ajiya Allah katangar za ta faɗi mutanen garin ba su san da dukiyar ba amma sai Allah ya turo mu ce na farko dai annabi Musa shi na daga cikin ulul azmi min ar-rusul sannan Khidr malamai su yi sabani shin annabi ne ko ba annabi bane amma zance mafi inganci annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amr ba aikata wannan abin ba don son raina kidan da umarnin Allah sai Allah turo manyan mutane suka zo suka yi gini don su kare dukiyar marayi waɗanda babansu ya mutu mutum ne na gari shi yasa idan baka ba ‘ya'yanka tarbiyya da ranka baka isa ka kare su ba baka isa ka jawo musu alkhairi ba balantana ka mutu idan ka yi aiki na gari da ranka Allah zai sa maka wato nutsuwa game da ‘ya'yanka sannan in ka mutu ya kare su irin yadda ya kare dukiyar waɗannan ya kare su irin yadda ya kare dukiyar waɗannan matasa ko yaran sannan kuma alkhairi zai zo maka wani irin alkhairi zai zo ma kana cikin kabari ku tuna ƴan uwa rayuwarmu a duniya tana da karamci shekara cikin kayi shekaru a duniya kaddara kai shekara 100 ko 200 idan ka mutu shekara nawa zaka cikin kabari kafin a yi busa cikin kaho mu sani cewa dan adam na farko da ya mutu zamanin annabi adam ɗaya daga cikin annabi adam ɗaya ya kashe ɗaya har yanzu suna cikin kabari su tashi ba wanda aka kashe mutum na farko a duniya shi na cikin ƙasa in alkhairi ya aikata yana cikin alkhairi idan kuma musiba aikata na cikin musiba to ka tuna a ce ka mutu kana cikin bala'i daga yanzu zuwa tashin duniya shekara nawa za ka yi kafin a yi tashin duniya kana ganin musiba kafin a ji filin hisabi kafin kuma ka samu kuma ka wuce kowa ke shi yasa ɗan uwa wallahi babu abin da za ka yi ka karya makiyarka shi ne gama ɗayanka tarbiyya saboda kai tana yiwa ka mutu a yau duk abin da za ka gaya musu banza ne idan ba su da tarbiyya makiyarka za su yi amfani da su su cutar da kai tun kana da rai balantana an ce ka mutu amma idan kai yi ma Allah aiki kai musu tarbiyya wallahi ko ka mutu makiyanka da ranka za su bakin ciki kuma in ka mutu za su bakin ciki ba yaƙi ba ne ka tara ma 'ya'yanka kuɗi ka ga kayan ƙoƙari saboda in kan mutu za su iya shashen su dukiyar ta ƙare su koma bara ko su zai ɗan ƙwaya amma idan ka bar musu tarbiyya wallahi ka sa kan mamakiyan ka makamin mutiriya abu na ƙarshe wanda zan faɗa kafin mu shiga cikin maudu'i a gurguje tun da musan lokacin mutane takaitacce ne shine cewa game da al'amarin tarbiyya ya kudan uwa musulmi sakacin da muke yi gare mu yake dawowa mu ne al'ummar da muka fi yawan haihuwa turawa suna tsoron haihuwa kenan mu ne muke da bukata yin tarbiyya don saboda mu ci amfaninta duniya da lahira idan ba haka ba kuma waɗannan matasan da suke tasowa ƙasashenmu ma ba za mu iya zama ba domin gidanka bai zaunuwa sun fi ƙarfinka unguwar ba ta zaunuwa kuna ganin sai an haɗa da jami'an tsaro garin zai kai inda bai zaunuwa ko da akwai jami'an tsaro ƙasar sai da rikici ƙasashen mu gaba ɗai sai da mutu babu dami ciki babu dami waje shi yasa dole ne mu yi tsaye wajen ba 'ya'yan mu tarbiyya ta gari saboda mu ga cewa mun samu yadda za mu tunkari waɗannan maƙiyan ku sun ƙare da ku sun san mai shekara hamsin sittin sun ƙare da kai ba kai suke zuba ba wanda suke nema matashi wanda shi ne zai zan ɗan kasuwa gobe shi ne zai zan ma'aikacin gwamnati gobe shi ne zai zan shi ne zai zan shi ne zai zan shi ne zai zan idan koyi zama duk waɗanda za su jagorance mu muna ganin su kwaya sholi ga abubuwa shan abin nan shisha ba aiki ba kishi to kenan ina muke da al'umma ta gobe babu da al'umma yan kuwa musulmi dole mu fahimci wannan don mu zage wato don tsidan saboda mu ga mun tabbatar da mun yi iya kokarin mu baka isa ka shiryar da 'ya'yanka ba amma ka yi iya kokarin ka Allah ya kama maka ka hada da addu'a banda zagi da tsinuwa ko da yaushe wannan ba zai kai mu gaba ba kuma duk inda ɗanka ya lalace ko kana a kabari ɗanka ne a takardun da za a rubuta suna wallahi sunan ka za a rubuta wani ɗan wani saman fasfor ɗin shi saman takarda ɗin shi ko ka kore shi daga gidanka ko ka ƙiye shi duk abin da za ka yi mai ɗanka wallahi ba za ka iya canza wannan ba Allah ya gane da a ƙarshe ‘yan uwa kafin ku shiga cikin mabuɗi da dangaren abinda da ke son da ce game da al'amarin tarbiyya da yawan mutane ni'ima guda suke kallo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci yake kautar da hankalinsu daga ni'imar da yake mu abinda ba su ɗauka ni'ima su ne kuɗi kawai za ka ga mutum yana da kuɗi bai masa abin da zai yi su ba amma cikin ‘ya'yansa an rasa guda guda na gari wannan a ce maka yana gidan kasu wannan a ce maka an daure shi wannan a ce maka ya bar gari wannan a ce maka kaza in an kasa dukiyarsa kashi dubu baka da kashi daya amma ƴaƴanka sun kai goma ko sha biyar ko ashirin daga hafizan alkur'ani sai kaza sai kaza sai kaza babu guda lalatacce ko ko za a samu ɗai ko biyu waɗanda ba su shi ba amma kullum kudin shi kake kallo ba ka kallon albarkar da Allah gaba a cikin gidanka wannan butulci ne muke ma Allah ba karamin butulci ba saboda ga dukiya kake shirye da 'ya'ya, da 'ya'yan masu kuɗi da masu mulki wallahi su kuwa shi ba amma kuna ganin irin da 'ya'yan su suke tafarbarewa kai Allah bai ba ka dukiya ba kuma 'ya'yan ka sun shirye amma wannan ni kuma kana kafirce ma Allah akan wallahi ba zai ba to misalan da ka kawo na ce guda goma kurakurai guda goma zan kawo akwai kurakurai da suke da alaƙa da rukunin tarbiyya akwai kurakurai da suke da alaƙa da rukunin imani da yawa daga cikin mutane abin da suka sani rukunin sallah ya an ce sallah tana da rukunai kowa ya sani a za a ce kambara harama farilla ce ko ba haka ba har zuwa ƙarshe to amma shi tarbiyya tana da rukunai ko ba tana ba kowa ya sani wannan tarbiyya tana da rukunai guda huɗu rukuni na farko wanda zai yi tarbiyya shi ake kira al-murabbi wanda zai ba da tarbiyya idan aka kawo wanda za a yi ba tarbiyya babu wanda zai musu tarbiyya za a yi tarbiyya na biyu al-murabba shi ne ismul maf'ul wanda za a yi ba tarbiyya idan mutum yana da yana da mata bai da yaya yana yi ma yayansa tarbiyya babu su balle a yi musu tarbiyya rukuni na biyu kenan rukuni na uku ma yi rabba bihi abinda da shi za a yi tarbiyya domin ba zai yiwa ba ga mai yin tarbiyya ga wanda za a yi ba tarbiyya to mine ne za a yi tarbiyyar da shi abu na uku na hudu afuwan shi ne uslubun tarbiyya yaya ne za ka gabatar da tarbiyya wani salo ne za ka bi da za ka yi tarbiyyar ta samu kamuwa waɗanda su ne rukunan tarbiyya guda hudu rukunan imani kuma kun sani ne ga malamai nan kullum suna bayani rukunan imani guda shida ne hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda lokacin da Jibril ya zo cikin sura ta dan adam ya tambaye shi fa akhbirni an iman ka ba ni labarin imani yace al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi to amma ba rukunan tarbiyyar muke son mu taba ba ba rukunan imanin muke son mu taba ba kurakuran da aka akwai cikin tarbiyya a cikin rukunan imani shi muke son mu taba na farko mun ci cikin rukunan tarbiyya wanda zai yi tarbiyya to idan wanda zai yi tarbiyya bai da tarbiyya tarbiyya ba za ta yi kyau uba mai tarbiyya ne mahaifiya ko mamma mai tarbiyya ce dattizo a unguwa mai tarbiyya ne malami a yankin da yake mai ba da tarbiyya ne kun ga wanga waɗanda suna ba da tarbiyya balla duk wani mutum nagari a cikin al'umma ko da ba malami bane idan abin da zai yi umarni da shi nagari mai tarbiyya ita tarbiyya ba ce sai kana da ilimi ba a akwai wanda yana da ilimi bai da tarbiyya akwai wanda yana da tarbiyya bai da ilimi shi da abin da ba mu fahimta to waɗannan su ne masu ba da tarbiyya hukuma tana iya ba da tarbiyya to idan ya zamanto za ka ba da ƴarka aure wanda za ka ba ƴarka aure ka san ba mutum na gari bane na farko kaga dai kai tarbiyyar ka ta samu matsala inda za ka ba da ƴarka za ka gurɓata ta mata tarbiyya ko da ko tana da addini sannan kuma zurriyar da za a haifan maka ba zurriya ce ta gari ba sannan ka ƙara mura matsaloli a kan matsaloli saboda waɗanda gare mu yanzu muna ganin cewa al'amarin ya muna yawa kuma ka ɗauki harka ka bayar wurin da babu tarbiyya kuma a samu waɗansu waɗanda za a ƙara gurɓata muna al'umma da su kun gaba mu kawo ci gaba wancan al'umma da haka babban arzikin da za ka wa ƴanka ba ka sai mata gado bane na miliyan biyu kai mata ɗaki a'a ka tabbatar da yanka tana da tarbiyya saboda idan ka kai yarka gidan da tana da kuɗi akwai kuɗi amma babu tarbiyya ba za a iya zama da ita yau kun ga ƴaƴan da ake kashe mamba ku dan miliyoyi mazajen su uba ba zai ɗaukar nauyi ya sai gida ya ba mijin jari amma a ƙarshe kuma sai ya sako wannan mata saboda ni saboda ba ta da tarbiyya babban arzikin da za ku kai ƴaƴanku da shi cikin gida shine tarbiyya to don haka ka yi ƙoƙari ka tabbatar da kuskure ba ka yi kuskure ba wajen ba da yarka a wajen da za ta yi aure ka ba da yarka wurin da ko ka je gaban Allah ka san ba kai asara ko da mutumin bai da tarbiyya to kai a iya ƙoƙarinka wallahi ba ka san da wannan ba idan ba kai haka ba da ranka za ka yi kin ciki zai karbe ka dan boko ne mai kuɗi ne kwana biyu ya ƙare ita sakota ba ka da kima a wajen shi iyayenka ba su da kima gaba daya family ta ba su da kima ko mu ce family tun da muna wajen fansai kuma karshe abin yanzu da tasu ta haihu ɗaya biyu yanzu kuma tun da kudin shi ka bashi saboda kudin sa ka bashi ka zo kana neman mutane na gari su auri yarka alhali ko halin ka ya bayyana halin matar ka ya bayyana bayan duk ya kuɗi sai ka ga yanzu kayan da ka kana neman mai raba karshen zuwa ka samu ka ba da yarka wurin da ko ka mutu cikin kabari ka san ka bara ka da hannu a lokaci abu na biyu sai kuma matar da za ka aura ko matar da ɗanka zai aura tunda yan an ce namiji sai an ce mata da yawa daga cikin illa man rahimallah wajen aure muna son mu aure aure gidan da akwai dukiya wannan shi ma matsala ne sai mace ta zo ta nuna maka aikai dan matsiya ne kaga an samu matsala ko ku gidan yan boko ko da babu damuwa da addini kai kana son wata ta waye wata ta iya fasai an samu matsala saboda ni saboda za ka yi aure ne saboda ko yan dangi ko yan wani matsayi duka da cikin hadisai malamai suna bayani kan su kun sani to amma inda kuskuren yake idan mace ba za ta mutunta mijinta ba ba yadda za a yi ƴaƴan da su taso su kimanta shi wannan baban nasu mu da kuna gani gidaje a tarbiyyar da muka tashi da ita ba yadda za a yi ba yadda za a yi ba ba ko uba ya yi magana cikin matan shi a sabon da cewa a amma yanzu waɗanda muke kawowa kai kanka kana tsoron matarka ya za a yi ƴaƴanka su tashi su yi maka duniya wallahi ba zai ba ka dai dan abin da zaka yi na sati guda in kalkalin ne kake so kuma bi ne akai ba a yi akari daga baya za ka ɗanɗana azaba wanda sai ka koma ga Allah baka rabu da ita Allah ka gudu sai don haka namiji ya dage ya zaɓi mace a gida na gari kuma mai tarbiyya ba gida na gari kawai ake bukata saboda inda muke kuskure sai muke aje makaranta a nemo matar aure ko aje gidan liman wani ɗin liman yi mutum na gari amma ka bincika shi ƴaƴan shi na gari yana yiwuwa ya zama to yarinyar mahaifinsa ta fi karfin liman a'a dan mutum yana dan babban mutum ba shi ke shi na gari kowa yana da tashi da gida nan na muka kwamsawa ka je ka ce a'a ni zan je makaranta ahli sunna wa ya gaya maka duk matar da ta je makaranta ahli sunna sunna ta kai ta yi shashin sun ta kare to sai aka shiga burtu ha aka sa gaji a cikin makaranta kuma inda ba ta tuba babu matsala ai mutum ya tuba dan adam duk yana kuskure to tana yi wa yanzu an kare duniyanci ne yanzu ake son kuma a yi amfani da addini sai ka je ka ɗauko shi yasa malamai ku daina jagoranci ga mutumin da zai je aure ga ɗaliban ku waɗanda kuka san ku san halin su ba domin wannan za ku cutar da addini mutum ya je so ko mace wanda ba ta gari ba ya ce wallahi makaranta ta ahadin sunna da hijabi sun suna samun da kazi da ke ta ɗauko bare a gaskiya ce wannan dole su hukunce shi ko limamin makka yana yiwuwa a samu cikin ƴaƴan shi wata ba ta gari ba ce da haka kasancewar mace ta fito daga gidan liman ba shi ke gudu daga gaci yana yiwa mahaifiyar ta fito daga shi kuskure game da abin shafi wanda bai ba da tarbiyya shine cewa ba mu ɗauki tarbiyya a matsayin nauyi wanda Allah ya dora mana ba domin shi kanshi mai tarbiyya din bai ɗauke ta nauyi ba to sai ka ga mutum da 'ya'ya sun kai ashirin talatin ba ruwan shi ya tashi sallah asuba ya zaka da cizo da 'ya'ya sun kai goma sha biyar wani sun fi haka amma ya ɗauko tafzaha ko tafsi muke cewa ba sani ba shi ke nan sai zo masallaci ya salla ya kama akka sai su haya kawo ne ba san shi bai san wanda ya salla ba bai san wanda bai salla ba ƴaƴa suna cikin geto babu wanda ya salla yanzu kana tafi Allah zai tambaye ka ba kana tafi da an zo kiyama sai Allah ya ce a da cizo mai yawan sallah da tabzi shige aljanna ko kuma ya rabu ta jahannama haka za a yi Allah ce ya dora maka ku anfusakum wa ahlikum nara kai ka rika zuwa sallah kamar ƴaƴanka ka biyo ka tafi sun kunna radio zaka zo sallah suna shan shisha mun kuma kace suka ce su tashi su sallah kawai sai ka ce ka zo ka wuce sabbi kana subhanallah subhanallah kamar su suna shashin kana cikin wannan yanzu tarbiyya ce kake yi wallahi dole sai ka tashi sai daga ciki waɗanda za su ba da tarbiyya mun kawo misalin duk cizo a unguwa dole na tarbiyya ba a ce sai ɗanka ba mutumin da duk ɗan shi ɗan yake so to shi kan shi na da matsala a tarbiyya domin ƴaƴan al'umma idan suka lalace za su iya ɓata naka idan ka gyara ɗan wani kamar ka gyara ɗanka yau da kowa zai ƙoƙari yanzu a nan garin maradi da za a ce gwamnati ta share garin maradi wahala za ta yi amma idan aka ce kowa ya share bakin kofar gidansa in an tattara sharar mai ita ko mai zo ta kwashi minti nawa za a yi share bakin gida da dukkan mu za mu yi iya kokarin mu ƴaƴan mu su samu tarbiyya ta gari da abin zai zo mana da sauki amma yanzu abin da muka damu da shi ina da mata ɗaya alfahari na hudu gare mata hudu gare ne kuma iya arba'in da aka tabbata cikin ƴaƴan da naka arba'in wanne ne ya haddace izin biyar ba ruwan shi wanne ne ya iya sallah ba ruwan shi ba abin da dafi muna alfahari da yawan mata alhafumin takafu hatta zurgumin makamin ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka yi yawan mata da yawan yaya nawa gare ka na gari babu arawa suka ce mugun abu mai alfafan za abu na da yawa ba mai da amfani hukuma dole ta kawo tarbiyya wannan kuma ina jan hankalin hukumominmu saboda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da turawa suna cewa yaro a bashi abin da ya dama amma alhali a turai akwai gidan kasu me yasa ake kama ɗan turai ɗan ƙasa a ƙasarsa a turai a kai shi gidan kasu saboda gaba ce ta rubi dole sai an wanke ta an yi mata magani idan aka bar shi ya zauna cikin mutane zai hana mutane su rayu shi yasa suka gidan kasu amma musu suka ce a'a a bar kowa ya tsinke da dama to hukumomin dole waɗannan ababen su bi a hankali musa akwai abin da ya fi ƙarfin su amma ba za mu mu allah fara ɗora ba nauyi mu ce ba ku yadda ba sai a zo a ce a yaro ko shi abin da ya gada ba idan aka ce a bar yaro ya abin da ya gada ba ya ya za a yi mu samu tarbiyya wani abin da zai yi ba sannan mu yi kokari mu gwada da su jagorance mu suna da tarbiyya yau da yawan mutane aka yi wajen zaɓe ba wanda zai kai mu shirki gaba da yake kallo ba ko wanda zai gyara mu da al'amuran na rayuwar da ake kawai wane ne ba da kuɗi ka je ka zaɓi ɗan giya ya zo ya ce so nijar nijar ta fi layik da haka abar kowa ya da gida ba ka koyi abar su yi abar su gida ba gidajen giya a kasashen zaman musulmi mu zaɓi wanda zai zama towa sanadiyar ci gaban wato komawar baya addini mu ya koma baya al'ummomin musu ta barbare ina tarbiyyar su yau kuma musu to wannan duk abu guji ne yake ba su to al-murabba wanda za a yi ba tarbiyya shine gaban mutane wani kuskure akwai a ciki shine cewa duk mutumin da yake tunanin cewa tarbiyya tana da lokacin da za ta ƙare ya yi kuskure ba a taɓa gajiya da tarbiyya ba dan adam ya taɓa gajiya da cin abinci akwai wanda zai cewa yi shekara za ta da tun ina cin abinci daga yau na yi cin abinci akwai shi to ɗan ka ko yana da shekara 60 kana da shekara 80 kana da masa tarbiyya duk masu gajiya da tarbiyyar nan Allah zai tafi yi ka haifi da aka ci kaga da tarbiyyar sa to waka bar ma kai da Allah dora ba da haka ɗanka idan shekara arba'in za a yi ana fafatawa sai dai a fafata sai abin da ya fi ƙarfinka ai Allah ya san abin da ya fi ƙarfinka ba kai kira kwata Allah abin da ya fi ƙarfinka amma da bici baka ɗan kai kusan shekara sha saka saka ka samu idan daga ina ka samu wannan kai yana da kyau kuma mutum dabi'a ta tarbiyya malaman tarbiyya sun ba da wasu ka'idodi da ya kamata mu hankalta da su dan adam yana da mataki mataki kusan mataki guda uku daga lokacin da yake karami kafin ya kai shekara sha biyar ta balaga ko ya balaga to hankalinsa da gaɓoɓin shi suna da alaƙa kun san muna da hankali muna da gaɓoɓi hannunka ƙafarka gaɓoɓinka to idan yaro yana ƙarami gaɓoɓin shi suna gabatar hankalin shi yaro yanzu da ya ga wuta sai ya je ta ce zai dafa wuta shi ya samu alba haushe ce yaro bai san wuta ba sai ya dafa ashe lokacin bai bai wato abinda hankali shi ya bashi sai ya je daga ban shi ya aikata kafin ma hankali ya yi tura yaro daga shekara daya har lokacin da kai zuwa sha biyar din gabbai suna gabatar hankalinsa daga lokacin da yaro ya balaga da hankalinsa da gabbansa tare suke aiki shi yasa yaro kada ya kai shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai to kaka ce za ka tattare shi da ƙarfi nan za ka samu matsala saboda wannan lokaci da hankalin da gabban tare suke aiki yana ganin duk abin da ya sa gaban yanzu da zai shi yasa da ya ga ya kamata ya zai nan ko ya ɗauki mashin kawai sai ga ya ɗauki mashin kafin nan ya sa giya ta farko ya mirna saboda haka hankalin shi ya bashi da hankalin da gabban tare suke aiki a wannan lokacin su suka yi hasara da ɗanka da miji da ƴarka mace kada ka ce za ka tunkari su da ƙarfi a wani lokaci ƙarfi ba ya fata sai ka sa hikima basira babba ma ka sa ruwan Allah ba don ka yi kaɗan kashe jikin in Allah bai su a wannan lokaci duk abin da gina ba shi ke tushe sa in kan baka masu suna ganin garin barbar ɗanka za ka dame kuma yanzu lokacin ma yana ganin cewa ita mace mai da wuri ma in kana so sai a yi gaba da gaba dama ka fara su kuma suna ganin shi goyon ya ci ƙarfi ci ba to kori kuka ji ba ka yi ba da lahira na to wanda ka tashi da gudun ka tanga gaban ka cikin gida ko sai ka ji an baka tanga pam in ka tambaya lahira sai ka ci hawa ne yana nuna ma ba ya ni da ya mace lokacin da wato balaga kan koma a wannan lokacin ganin ta kai daidai da kowa take a duniya hatta banda babanta da haram ya aure da sauran ƴan uwanta in ka yi shekara 60 a cikin unguwa ganin ta kai kai ba babanta bane don ba ko cikin shekaru kana so shi yasa wannan lokacin yana da hatsari sai abu na uku daga lokacin da mutum ya fara kamba hankalinsa to sai ya zama to hankalin yana jagorantar kanka shi yasa kuke ganin tsoho duk abin da za a yi sai ya tsaya ya yi basira ya sa basira ya yi tunani sannan ya ji aikata domin domin yana kallon mu zai je ya dawo yanzu muna da matasan da su an kama sun boko haram kuma su yi wannan aiki kafin ka ji an kama tsoho ni ne ba sai ba kwanta kama tsoho shi kana su yan boko haram yankin nan ya yankin nan ya yankin na ba da ka samu wanda da ka jange shi 17 18 20 ga su nan dai domin har yanzu hankali su bai kai inda shi ke jagorantar gaban su ba su sun kasa gane cewa al'ummar su da iyayen su ke rushewa kai ka zo ka kama uban wani ka ce sai an baka miliyan goma shi ko wani ya ɗauki bindiga ya ce ya kama ubanka ya ce sai bashi miliyan ashirin ina ci gaba ki gari babu ci gaba to shi yasa wanda za ka yi ma tarbiyya ka fahimci ɗabi'arsa ka san yadda za ka yi masa tarbiyya ka yi ƙoƙari daga lokacin da ɗanka kafin ya balaga ka nuna mishi cewa kai ka fi muhimmanci gare shi da abokanan shi ka nuna ma ƴarka mace da kai da mahaifiyarka kun fi muhimmanci gare ta game da abokananta saboda shi waɗanda suke shan shishan nan da su gani suke duniya ba ku su amma ka zama da shi ka ce ni na rufa ma asiri na auri mahaifiyarka na haye ka ta hanyar halal tona ka ci kura ka ta kasha ni kai maka magani yau waɗanda abokananka in ka kwanta baka da lafiya ba wanda zai yi maka magani to ya za a yi ka nuna cewa sun fi sanin abin da ya dace su kai haka ya mace ka nuna mata gidan da shi abincin naka ne komai kai ke yi ya za a yi a ce wanda zai biyo ya gaisa da ita sama ko wanda za ta biyo ta gaisa da ita sama ta fi ta kaunar wato kama sun fi wato ta fi kaunar kaunar wanda ya yi yari ya ta fahimci wannan to idan yaro ya fahimci cewa baban shi shi ya fi kowa son sa da alkhairi mahaifiyarsa ta fi kowa son sa da alkhairi wanda duka muna sassan ababen da ke to a gurguje sai mayu rabba da shi abin da za a tarbiyya da shi ba a tarbiyya da karfi shi kadai akwai lokacin da karfi yana amfani amma muna ji malamai suna faɗar nau'uka da tarbiyya shine wa'azi yana da mutum abin da ke da amfani amma wa'azi shi kadai baya isa babban abin da ya kamata na uwa mu yi kokari ba na kwal ɗaya ba na kwal tana da amfani amma wallahi zai kwal ya yaka su ya aika ɗan kai samu sana'a kuma babu sana'a irin aikin hannu don yanzu duk unguwoyin da ke na cikin girma na ɗaya za ka iske kailan da ya kai shekara hamsin yana aiki tsira ko arba'in sana'a ce mai albarka don ba a ɓace maka ilimi kuma kullum za ka isa mafincin da ka cika samu rufin asiri kuskuren da muke yi ƴaƴan musu ya aikin hannu ba daga lokacin da ɗanka bai zuwa ya koyi aikin hannu daga nan an samu matsala amma idan mutum yana da aikin hannu ya huta da matsaloli kullum insha Allah bai rasa abincin da zai ci wani ya yi kaɗan ya zo ya jaje ya ce mai ga wani harkar da samu miliyan guda a sai a sake wani mutum na hudu uslubin tarbiyya yadda salon da zaka fi kai tarbiyya mun saba da kawai da kaga yaron ka ka ce ka zage shi ka yi masa tsawa ko cikin abokanan shi ka zo ka yi masa abin nan shi ɗan adam lokacin da za ka yi masa bayani ka zaɓi lokaci wanda zai isa maranka ka samu wuri lokaci ka samu wuri sannan ka yi masa tarbiyya da usulin da ya dace shi kowa akwai irin magana da take shiga hankali shi yaro ba shi sana goma sha biyar idan za ka yi masa magana ba da ƴaƴan ka ne gaba da in ka tara su amma yanzu nan muke zaune cikin masallacin nan ruwa ne ake yi wallahi in kana da wata matsala cikin ƴaƴan kasuwan da za ka kira ka ce mai yi kaza ko kasuwan wallahi za amma akwai wanda in ka kire shi kaza ka kire mun ba wallahi kasuwan wallahi ba dan ko gaba gare ka bayin da ai balle ma ka kire shi kawai ka ce kai ba mu ko mun ta ruwa ana da ruwa ce wallahi kasuwan ba wallahi kasuwan ba to kenan kowa ka kalli hankalin shi ka san ya za ka kalli shi to wannan shi ma ilimi ne matanka ko wuce kasan halinta in hudu gari ka kasan ko wuce irin salon hankalinta da tunaninta da irin yadda take tunkara to kowanne mutum ana tunkara sani daidai irin yadda ya dace wani irin magana daya ta isa kuma kanka sa tsammanin da kayi umarni kullum za a bi kuskure ne da kai ka haife shi amma ka tuna dan adam ne wata rana za ka isa shi aiki ya kasa kakka ce so yaron ka ya fara zama shi duniya ce Allah ya mai albarka ka umarce shi sau ɗari ya yi guda ya kasa ai ba Allah ba ne mu rinka fahimtar ɗabi'ar rayuwa ka kira ɗan ka baka same shi ba da ya ɗauki waya ka kira sau ɗaya sau biyu sau uku kana cikin uzuri yana ɗauka ka ce kai shege kana kira a'a baka sani ba yadda ma yana kwanci bai da lafiya mu rinka fahimtar uzuri ni na haife ka amma ba ni na halice ka ba kuma tana yiwa bai da lafiya tana yiwa karulan ba ta tare da shi tana yiwa bacci ya ɗauke shi amma saboda rashin fahimtar waɗannan ababen ke sa ƴaƴanmu suna ganin wani lokaci ta kula musu muke yi sai su bi jiki ɗanka yana ƙoƙari cikin ƴaƴanka in kana son ka yi masa tarbiyya mai kyau sai ka ce Allah baka albarka ka yi ƙoƙari ka yabe shi so uku su ko ɗancan sai ka yabe shi so ɗaya ban ce ka kai da waɗancan ba ka ce mai Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka su ko sauran sai ka ce muku Allah ya maka albarka domin bi domin kamar ka nuna ya yi wani aiki da ya kamata a jinjina mishi to amma matsalar ɗan amarya duk abin da ya kai wani ɗan uwar gida kuma da ka ga ƴaƴanka suna rera ta adalci a bakai da ka ga matanka suna rera ta adalci a bakai mai aiki da gaskiya ba wanda ke sibu bidon sa ɗanka tana yiwa ba zai iya faɗa maka wata magana ba amma akwai abin da ke kallon da shi a zuciya saboda ya fahimci wani kake so ba ka son wani Allah ya kyauta to waɗannan kurakurai guda shi hudu su ne na kawo game da abin da shafi hukumar tarbiyya sai guda shida da yake a gudun sauran lokaci a gurguje muke son da an yi ishara ta zuwa gare su saboda mautuki ne daga yadda wallahi yana da yan faɗi sosai rukunan imani guda shida ne na farko kai imani da Allah ka yadda da akwai Allah kuma Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa ba a haɗa Allah da wani daga lokacin da aka ce za a yi imani da Allah muna da matsaloli saboda ba ka gane mutum yana da imani sai ya shiga cikin matsala ya yadda da Allah ne ya fitar da shi a ga mutum ahli sunna harkoki sun kiya to to harkar nan sai an gama da ha an abin da sai sun ya ji da murna yana da wasu sunna mutum yana son matsayi kan siyasa an fara zabe ya zo ce malamai su kusa roƙon Allah kuma ke wajen buka ya ce a bashi ta mutum yana son wata mata al'amari ya ke ana son a kalle shi ce to ahalin suna na ce a to babu da inda Allah ya tsoro mafi kawai ka bari musa a yana abin in ta shigo cikin gida na sai mutum ba yana yiwuwa ka je ka yi shirka ba ka shigo gidan ka ba ka aure ta ba ka mutu ko ko ka yi shirka ka daura auren kafin ka zo gidan ka ba wa ya gaya ma in ka aika sabon Allah sai ka samu da miji ba wani da ba ka wani lasisi to matsalar da muke da ita a cikin program na karantar da 'ya'yanmu a l'école cikin filosofi in an zo primaire akwai tem na Allah ana cewa est-ce que Dieu existe cikin filosofi sai Allah baya wai est-ce que akwai Allah kusa abin da ya suka zaɓi primaire saboda yaro ya kai lokacin balaga da hankalin shi daga ban shekaru shi ke tafiya sai an zama ko ai babu Allah ko ko wani ya zo ya nuna wasu filozof sun ce akwai Allah wasu filozof sun ce babu Allah amma sai ya ki nuna wanne ne da yake to anan zan ba da magana biyu a gurbi na farko shine cewa akwai wani mushi ko mushi ko mai karantarwa cica sai ya zo a turai yana so ya yi demonstration na nuna babu Allah sai ya zo ya ɗauki bik ko bayro ya ce wannan bile ne aka ce bik ne ya taba bangon aji wannan mine ne aka ce bango ya taba tablo ya ce wannan mine ne aka ce tablo sai ce na Allah ilo mvc don haka ba gani Allah babu Allah wani daga cikin ɗalibai sai tashi ya ɗauko bike ce wannan mine ne aka ce zikri ya taba bango wannan mine ne aka ce bango ne ya taba tablo ya ce wannan mine ne aka ce tablo ya taba mushe ya ce wannan mine ne aka ce mushe ne mubarakar ya to ina hankalin mushe aka ce ba a gada hankalin mushe su mushe ba wanda suka ya wuce shi yasa annabawa idan suka zo wajen can matsalar tauhidi kamar yadda wadansu malamai ba suka karkace suka ce shi Allah daga shakka ake farawa sannan ake zuwa ga hakika ba gaskiya bane abinda annabawa suke ma al'umma su musu suna cewa afillahi shakkun yanzu a cikin kasancewar Allah ana buƙatar ma a shakka in ka kasa ruwa ka san ruwa ba za ka yi karka ko ta yi karka jirgin ruwa zai kai shi mota amma a ce sammai da kasai su yi kansu babu allah da yi su hankali da kwakwalwar da adam za ta iya karɓar wannan akida kai matsala to shi yasa game da kasancewar allah turawa sun yi nisa game da duniya suna nuna cewa babu allah addinin ma yanzu na su watsar da shi kinan zancen ka yadda ɗanka ya kai premier da da yawan yawan da karantarwa wasu ma ba ma musulmi ba ne na kasashen da kusan lokacin da faransa duk jihohin nijar da burkina da gida duk jihohin faransa ne sai a ɗauko bature ko a ɗauko wani daga burkina ko benin yanzu ya karanta waɗansu shi an dalilin masu kai ne tare da suka mutu ƴaƴan su kaɗa shi zama musulmi amma abin da muke so mu ɗan ɗan wasu fahimta cewa akwai allah tambaya ce wanda ko abu jahal za a yi ma ita don ya san amsa da za a tambayi abu jahal akwai allah ya san amsa da abu da hannu Allah ya ce a cikin suratu abin nan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah da za ka tambaye su wa ya halicce su kafin ran makka lokacin Abu Jahal na raye su Abu Lahab in an tambaye su wa halicce su ce Allah ne to yaushe tambayar da Abu Jahal ya wuce ta kaga shi abu jahal ya yi sauran filosofin matsala ta biyu kuskuren da muke yi sai wajen matsala an tuɓina billahi wa mala'ikati imani da mala'iku Allah idan mutum bai da akwai Allah ba ai ba ce shi ya yi mala'iku to yanzu turawa suna kokarin a nuna babu mala'iku sai a ce maka ai an ce mala'iki kamar wani sarwar da ake nufi ba wai wani mala'awar ta halitta ce akwai mala'iki ba ko ko sai a zo a ce maka kai gidan Allah wai an ce wai mala'iki ya fi girman duniya ba ko an ce wai cikin Qur'ani mala'iku wai sun koma dan adam sosai cikin duniya sai ai wasa ta ko a ce maka cikin Qur'ani an ce mala'iki guda yake karbar rai kuma duk mutane duniya shi yake karbar rai sai haka da ke tashi ba a matsala mala'iki guda yake karɓar rai kuma duka a duniya kuma yana da mataimaka ba a nufi yanzu muna da fere a gidan zama ko babu akwai gidan tv na duniya ko babu idan malami yana gabatar da karatu a cikin gidan tv mutum nawa suke kallo shi suna da yawa ko akwai gidan tele na duniya wanda ba kasa guda ba kuma duk duniya ana kallo miliyoyin mutane suke kallon mutum guda haka ne kuma haka kuma ya isar musu da sako kuma kowa ya ji abin da ya faɗa idan ɗan adam Allah ya ba shi baiwar da zai iya isar da sako a miliyoyin mutane a lokaci ɗaya ya za ya ce mala'ikin da Allah halitta ya kasa ɗaukar rayuka na halittu a lokaci ɗaya me matsala babu matsala inda ɗan adam na kai shiga gida miliyoyin gidaje ya isar da sako a lokaci ɗaya to ya ɗaga mala'iki to don haka dole imaninmu da mala'iku kuma yanzu to imani ne ingantacce ya ake ingantaccen imani babu wani mutum face akwai mala'iki tare da shi ma yi fi domin kaulin illa da bayyana raqibu da ati wasu ce da raqibu da ati mala'iku ne guda biyu amma zance wanda malamai suka tafi a kansa raqib mala'iki guda ne atidun kuma da ahal da tare da kai to inda matsalar take ba wai su ƴaƴan da zamu yi ba tarbiyya ba har da mu da muke kokarin mu yi tarbiyyar mun yadda mala'iku suna tare da mu amma abin da kuke aikatawa yana nuna cewa kamar muna shakka ba kuma mala'iku tare don da yau in kaga jangar makana sa ta hanya in kaga polis kana sa ta hanya in kaga jami'in tsaro kana sa ta hanya kuma jami'in tsaro bai kai mala'iki sarki ba amma sai ka saba ma Allah ka yi abin da kaga dama da kuma kuma kanci maka mala'iki ba za ka da kai da kana ganin shi kana kaga ake haka to kaga mun kasance ba mu yarda da kuma mala'iku tare da mu an kauce ma Allah wa mala'ikati wa kutubihi da kutuba Allah yau abin da ake nuna cikin al'ummar mu turawa suna suna kokarin sai su nuna alqur'ani akwai bincike mai yawa game da yadda suke kokarin su kawo kuskure a cikin alqur'ani kuma insha Allah ta'ala muna nan da kokarin akwai bincike kusan so kai guda uku da nake son zan gabatar in Allah ya ba ni iko a matsayin karatu da shafi alqur'ani saboda nan ne ake kawo wa matsaloli a nuna maka alƙur'anin da kuskure ne da kuke cewa kuskure cikin ƙwari ko kuskure akwai tambayoyi da malamai suka fitar da waɗansu abubuwa ina da ina bincike a kai kuma na ƙare ba bincike da sun zan gabatar da shi za su kai kusan matsala dubu biyu sannan akwai wani bincike da yake da alaƙa da wani ilimi da turawa suke sun nuna kuskure a cikin alƙur'ani ko alƙur'ani ba da mutum Allah yake ba wanda ke da alaƙa da tsarin ayoyin alƙur'ani wanda da yawa da cikin malamai su yi aiki akan shi ba amma akwai malamai da suka yi aiki to shi ma insha Allah Allah ta wakili na kare wannan bincike muna fatan Allah ba ku kuma gabatar da shi zan da bada misali dai dai dai yanzu an ce Allah shi ke karɓar rai a cikin alƙur'ani Allah ya tawaffa al-anfusa fi mawtiha a wani wuri sai aka ce mala'iki guda ne ke karɓar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi yukira bikum a wani wuri sai aka ce mala'iku suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sai ta wata rukun Allah na an ce Allah na an ce shugaban mala'iku na an ce mala'iku su ke karɓa ya ne aka kuma rukun Allah to akwai matsala kusan dubu biyu yanzu dai a zaman da ake lafiya haka matsala sun kai ina ganin dubu ɗaya da ɗari bakwai ko da ɗari takwas sauran ɗari biyu zan kare wannan bincike kuma sha Allah za a gabatar da shi amma fara gabatar da sauran binciken farkon binciken a EKS a wani take da wani darasi da muka fito yadda ake hada nasu shi da aka ce Allah shi yake karɓar rai babu wanda za a karɓar ransa sai Allah ya bada izini kuma ya sani da aka ce mala'ikin mutuwa wanda sun ce shi sunan shi azra'il nasu bai tabbata sunan shi azra'il shi ne malakul maut da sunansa shi yake karɓar rai shi ne shugaba da aka ce mala'iku suke karɓar rai yana da mataimaka shi yasa yanzu idan muka zo muna iya danganta abu zuwa ga wanda ya ba da umarni a aikata Allah ya ce fir'auna shi yake yanke ƴaƴan bani Isra'ila inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum sai Allah ce yudabbihu abna'ahum fir'auna yana yanke ƴaƴan su wannan kuma sai aka ce a'a shi da fir'auna da mutanen su suke yankewa wa id qala musa li qaumihi kuru ni'matallahi alaykum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'ahum suna yanke ƴaƴan to fir'auna yake yankewa ko kuma wadancan mutanen su suke yankewa a a shi fir'auna shi ya ba da order a je a yanki idan kuma su wadanda suka ji suka yanki duka ana danganta yankawa zuwa gare su wannan misali da farko ke misali na biyu shi ne kan almunasabat sai a zo a ce kun ce qur'ani babu kuskure daga wajen hakim shi ke gwani kuma ga qur'ani ne littafi ne wanda yake a hargitse ana zancen wani abu sai a zo a zancen wani abu Allah ya yi zancen aljanna وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سياسة إن الله لا يستحي أن يضل مثلا أنا غنسان على جنة الآن الجنة لا أحد التي أنزل أنا غنسان صوره كنت كم كنت قرآني كي يذكرنا أنا بأنك كما كان رجاء الجنة كوي سيشكون غنسان صوره إلى مناسبة to ka qur'ani da ku a hadisi da shi kuma duk ayoyi mafi yawanci sai ba idan ba ku sani ba kaga ko da dai kai kai imani da alqur'ani ne shi ne yana da makamin da wanda kai yake shi amsa kuma abu ne mai sauki shi qur'ani za ka kalli ayoyin da suka gabata da waɗanda ba su shi ake kira asiya as-sabiq da Allah asalin wannan magana shi qur'ani yana da wani abu da ake cewa wato al-afdal ababe kishiyoyin juna suna ambatun su idan an ka ambaci sama sai ambaci mu ƙasa in an ka ci wuta sai ambaci mu aljanna in an ka baci kafirai sai ambaci mu muminai to haka ne yake tafiya to da qur'ani ya zo yayin zancen larabawa da suka ce alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba sai ya kalubalance su ce su kawo irin alqur'ani wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa taqu shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin kenan an ce su kawo kula fuzza irin na alkur'ani sun kasa sai Allah ce fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijab sai yace uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wuta ga kafirai to ya kawo kafiri wa ya kamata a kawo kishirsa mumini sai Allah ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون دغنان كما سيتي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يا كوما مغنى القرآن سبودا القرآن يا قالوا بلنتي su kawo kalmomi irin alqur'ani sun kasa to yanzu sai suka koma su kan ma'anar abinda alqur'ani ya zo shi sai a cikin kuma ya dai Allah ya buga misali saboda Allah ya buga misali da wato gizo-gizo Allah ya buga misali da kushi tun da sun kasa tun kara ka buga alƙur'ani sun koma wajen ma'ana alƙur'ani wannan shi ne munasaba bai nan aya ilmi ne muhimmanci Allah ya tafi mu gabatar da wannan bincike a nuna maka alƙur'ani da maganar Allah bace wanda akwai shubuhi da dama na dan baku sallai an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da ranar ƙarshe sai su a nuna maka babu kiyama les philosophes sun ce babu kiyama duniya wato tana transforming mutum yana dan adam sai ya koma jaki yana jaki sai ya koma kare yana kare sai ya koma inci ya aka yi haka sai ce maka to ai yanzu idan mutum ya mutu jininsa zai shiga cikin inci idan incin nan ya yi ɗaya sai dan adam ya ɗiba ya ci sai ya koma wani sai ya koma ɗan idan jaki ya ci sai jaki ya ci sai ya je ya tara da jaka sai ta hau jaki idan kare ne ya ci sai kuma kare wai duniya transforme ne take shi ya samu shi imani da ta shafi kuwa to idan ba ka yi tsaye ba ka nuna ba ɗan kaɗan lillai na cewa akwai kiyama saboda rashin imani da kiyama mu kanmu musulmin da yake imanin mu da kiyama wani lokaci yana da rauni duk cin amana amma daga kan jin ana yi ana masa wani cewa bai kiyama dan in ka san sakamako zai same ka bai dace ka aikata abin da zai zo maka da bala'i amma yanzu rantsuwa da Allah cin amana haram yanzu mun kalli musulmi da halal saboda mi saboda kiyama suna ganin ba kamar akwai nisa gari ko kuma ba abubuwan nan dai gashi nan dai gashi nan dai kana zuwa kana ganin mutane na mutuwa kullum makabarta ka san da ko wallahi sai ka tafi komi kafin dan adam ya ci yayi kada ya ce zai mutu amma wajen tashin shi aka saba shi amma saboda muna tunanin lahira kamar abun wasa ce shi yasa yanzu musulmi wasa da sabon sabon Allah da abin da ya kada in kuwa musulmi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi da imani da kaddara ko ta alkhairi ko ta sharri dan ba muna da matsala yana da wahala dan adam ya yi iya kokarin shi ya rasa abu ya ga cewa Allah hana shi Allah bai ce ka kan ba amma in kan nema duk iya kokarin da kai baka samu baka san Allah ya Allah ya ba shi to amma tare da haka sai kuma kana jin baki musamman wajen kan kasuwa an so a sai wani wuri Allah bai kaddara ba kana da kudin Allah bai so ba duk haka da kan ka bi a sayar maka kai da Allah ne ya so ba sai ka tafi boka ba kana son wata mata kai kai abin bai yi ba ko ba ta aure ka ba har yanzu tana nan ko ko ta aure wani sai ka san mutum yana yana kushi da Allah a Allah bai so ka samu ba inda ya so ka samu dan hanyoyin da shi da in ka bi za ka samu amma kai ce a sai an zama da boka kana mutum yanzu boka zai iya baka abin da Allah bai baka ba shi boka inda shi na da ba kai shi kamar da wani ba dan me zai zama talaka dan me zai zama cikin bukka matsiyaci mai wari kuma a ce shi zai baka me zai baka shi kanshi bai da abin da zai baka ne kai da kamar kuɗi kana ci da shi ka kamar kaji ya ce ko shi dindindin ga bukar ka kara ne ya halaka to ɗan uwa musulmi waɗanda rukunan imani guda shida dole mu kula da su a cikin tarbiyyar mu ta yau kullum kuma dole mu shiga gaba to sai dai yanzu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وتؤمن بالقدر خير وشر ممكن da manzannin Allah manzannin Allah imani da su da mutunta su abin da yake wajibi yau kuna ganin da tunde ta fasar wajen suka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wajibin mu ne a ce mun karantar da ƴaƴan mu tarbiyya da ake girmama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma idan yaro ya tashi da sun iya manzo mun tsara ne wallahi kana wani sallallahu alaihi a ƙarshe ɗan uwan musulmi saboda lokaci ya matso saura minti uku ga awa ɗaya shi ne cewa yanzu duniya ta rikici amma amsa mai sauƙin ci su turawa kun ga yanzu namiji na auren namiji mace tana auren mace a kiristanci addinin da suka yi imani da shi wannan babu shi shan giya suna yi addinin su bai da shan giya ba zina suna yi addinin su bai da zina ba to wai yanzu ƙafu ya auri ƙafu mace ta auri mace ɗan giya ɗan ƙwaya shi zai ba mu tarbiyya ko mu za mu washe tarbiyya turawa ya kamata su ba mu tarbiyya ko mu ya kamata mu ba su tarbiyya mu ya kamata mu ba su tarbiyya to su suke can suka ba mu tarbiyya tun da kiristanci bai yarda namiji ya auri namiji ba mace ta auri mace duk da ke zo su fasto fasto sun shigo kifinci ya halatta to a nan tambayar ne kamata mu kanmu da ku zo ku ce ku samu kiristanci ga kahirai ta waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba ku yi zo ku kasashen ku ga waɗanda namiji na aure namiji addinin ku bai yarda da shi ba mace na aure mace addinin ku bai yarda da shi ba to Allah ku je ku sa su cikin kiristanci na gari mu ku bar mu muna da addini ba sai kun kira mu zuwa wannan tambayoyin da ku ko ba haka ba kai da baka gyara gidanka ba kana baka shiga yanka gyara gidan wani shi yasa wadannan ko ɗan cikin da kuke gani da wane ne da wane ne mu sa hankali wajen tattaunawa da su ba sai kuce mu yake su kaza kaza kaza kaza a'a kiristanci ya yarda namiji aure namiji a'a kiristanci ya yarda mace ta aure mace a'a to dan Allah ku je can ku musu wa'azi ku ce musu addinin su addinin ku bai yarda da wannan ba ku gyara su san mu ku bar mu ku mu mu namu wa'azi kasashen ku yanzu da yawa sun ce babu Allah mu mun yarda akwai Allah ku yarda akwai Allah mun yarda akwai kiyama kun yarda akwai kiyama mun yarda akwai mala'iku kun yarda akwai mala'iku kristoci ko ba haka ba mun yarda akwai manzannin Allah sai dai ku ku imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun imani shi kenan dai ku kun yarda akwai manzo Yahudawa ku sai da Annabi Isa ba su yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai abdul rukunin imanin nan cikin kiristanci akwai su da dama asalin su addinin musulunci to tun da kun yarda akwai Allah akwai ranar ƙarshe akwai littattafan Allah kun yarda injila kun yarda at-taura duk da yake mu da su su yarda injila ba ko ba haka ba kun yarda da akwai littattafai na Allah kun yarda akwai ranar ƙarshe dan Allah mu mun yarda da waɗannan can ƙasashen su sun ce yanzu babu Allah da yawa daga cikin mutane su shirya da akwai Allah ba da Allah ku ji san su musu wa'azi ku samu su shiga wannan addini na kuma ku bar mu ci gaba da adabu a cikin Allah amma saboda rehin wani saboda mutane mu kuma lokacin wajen tattaunawa muna samun zafi ba sai an yi zafi ba ka ba shi misali kawai ka ce kiristanciya da namiji a wani namiji a'a kiristanciya da mace ta wani mace a'a to da Allah ku ji san kana shi ku musu wa'azi su dena wannan tabbata an huta amma wani musu ce sai mun yi aiki da karfi kasa ba wai sai an ce kasashen mu na ba kaza kaza kaza kaza kaza da ma sun shirya irin wannan fitintunin a kara da hujja da hujja wanda bai da tarbiyya ba zai ba da tarbiyya da haka tabbatacce dan luwadi da yan maligo sun yi kasan su ba mu tarbiyya haka ne kamata mu ga musu to yan uwa musulmi na ja lokacin ku da Allah ai hakuri tabi'a ce ta karatu insha Allah kun anjima kadan muna sama hanya ne ba da galibi kalima ko kusan wani baki ba burki gare shi daga kamata mu dakata sai wani lokaci in Allah ya kai sanar mu abinda muka faɗa da mutum ne Allah shi ba mu gada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah ta'ala jama'a da sai abin da sai
alhamdulillah mun saurari wannan wato da sinawa cikin ɗanɗa amfani da wajen mara amfani muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu lada sun yi zai su lokacin na aiki mu kuma abu da ya dace da mu a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimin aiki da shi kuma ya samu cika da aiki da shi kan ana duniya da kuma lafiya ba amin ababen da ma ne tattauna kun ga matsaloli da wanda ba duniya wanda da ke gabata tun daga matsalar kariya da matsalar ƙalubale da ke gaban da kafaran duniya da abubuwan da suke da turo mana musamman ma yanzu da harka internet din nan ga ta ta riga ta yaya da matsaloli da sauran abubuwa wanda suke wato na kafirci babu hanyar da za su yi turo su na wani irin kasashen da sauran na abin bai da dace amma yanzu ma inda duniya ta riga ta zama ɗaya wannan awon suna ta shigo mu shi yasa duk bayan wannan lokaci sai ka wani yazo da wani mutane sai ma da sun tare da ture bayan kuma wannan lokaci tun sai da kuma wani kalmomi shi ma ya kara zuwa da wani mutane to dan haka duk wannan ababe ne wanda wato suke gaban mu mu musulmai kuma ya kamata wato a tinkare su da irin wato kalar duniya da muke ciki dan haka da yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka ji Allah Allah kuma ya ba wa lada sannan kuma wannan balaguro da ke cikin shi Allah ya mai da su biyu